يكفر هو نفسه ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد فيا إخوة الإسلام والإيمان فيا أحباب رسول الله ويا أيتها الوجوه النيرة الطيبة أحييكم خير تهية على هذه الأرض إطلاقا لأنها تحية من عند الله مباركة طيبة وهي قولنا دائما وأبدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wato da farko ina farawa da ban haƙuri ga mahalarta karatu wato za a irin wannan lokacin za a samu kila rashin jin daɗi daga ɗayan biyu ko daga ko daga kowa da kowa kila masu kula da gurin karatu za su iya bata wani rai ji babu daɗi kamar da na fara samun ƙorafi jiya a wasu suna ganin kamar yan agaji sun matsa saboda matsa wajen gurin zama su kuma suna yi suna lura saboda wasu manya ko da tijai waɗanda suka saba zuwa su ya kamata duk al'umma tana baiwa mai daraja darajarsa mai girma ta bashi girmansa to wannan dalilin sai ya sa ita al'umma ita ma ta ƙara samun girman to wannan dalilin ya sa wasu ransu ya ɓaci kila yan agajin su ma ransu ya ɓaci su ma waɗanda aka takura ransu ya ɓaci a matsayin wannan kujerar ina ba ku haƙuri gaba ɗaya na san kowa yana yi ne don san alƙur'ani kila in dan ɗan agajin ne sai in daina zuwa in kuma shi ɗan agaji ne in dan kai ne shi ma sai ya daina zuwa na ko ba ka nan bane to duk dan me muke zuwa dan alqur'ani da sunnar manzon Allah saboda ka sakamakon haka ina ba da hakuri ga kowa kowa hakuri alqur'ani yana ba shi hakuri sunna na ba shi hakuri mu cinkushe gaba daya mu danne abin da ya dame mu akwai bawan Allah da ya mun tambaya akan majazi majazi kamar yadda ya taho a cikin ilimin balaga wato majazi kashi biyu ne akwai almajazin lugawi almajazi al-lugawi wannan suna cinsa alhaƙiƙa almajaz abin da yake ba kaman haka ba sai a faɗe shi kaga kaman haka ko a faɗi wani abu daban wani abu daban ake nufi kaman wani malami da yake nuna wata matar da yake so yace qamatu wallilni min ash-shamsi nafsun ahabbu ilayya min nafsi قامت تظللني ومن عجبي شمس تظللني من الشمس wannan aka ga wani abu ne sai daga ji za gane majazi ne abin da yake cewa ta tashi tana min inuwa tana kanje ni daga rana ta tashi tana kanje ni daga rana nafsun ahabbu ilayya min nafsi rai ce da nafso fiye da raina qamatu walliluni wa min ajabin ta tashi tana min inuwa yau ga abun mamaki shamsun wata rana to walliluni min ash-shams kuma ta kare ni daga wata rana to wata irin rana ce wannan mahabubatuhu matar da yake so kun gane matar da yake so wato ita ce ranar anan gurin kamar in yaro saurayi wani lokacin wato kun san kamar da muka faɗa lokacin masu a ban san kwanan suna yi ba wato in ya dauki masu haka in ya je taka burki ta bada sai ce na dauki dallo me yake nufi da dallo mata mai laushin jiki ko ya wato abin da suke nufi da wannan kenan wannan shine majazi in ba gane ba ina wannan bangaren majazul lugawi akwai al majazul mursal akwai majazul mursal in jima malaman balaga shi ma shi irin wannan ne amma da dan bambanci ga wata kalma da malam mutanabi ya kawo yace lahu ayadun alayya sabiratan uaddu minha wala uaddiduha lahu ayadun alayya sabiratan yana da hannu a gare ni wata hannu ce wadda yake ni yalwa uaddu minha wala uadduha ina kidaya ta amma bana iya kidaye ta yake nufi da wannan ga Allah hankalce ka fasara mu yana da hannu a gare ni mai yalwa nakan yi kokarin kega hannun amma ban ke kidayewa me yauha to kai ma kata kyauta wannan shi ake kira majazi kun gane ko to yakan canza wato majaji yakan canza ya samu wasu magan- kalmomi daban-daban kamar yadda cikin alkurani ya zo yana ta inni kullama da autuhum li taghfira lahum ja'alu asabi'ahum bi azanihim ni ko da lokaci na kira su dan ka gafarta musu ya Allah ja'alu asabi'ahum hisa ya tsunsu fi azanihim a cikin kunnan ya tsa za ta shiga kunne ya yake shiga kunne kan ya tsako ja'alu anani lahum kenan amma hisa ja'alu asabi'ahum wannan itlaqil kulli wa iradatul juz'i an jefa gaba daya wani guri ake nufi duk irin wannan majazi ake kiran su kamar inda yake cewa wa atul yatama ko abin nan wa atul yatama amwala ku bai wa marayu dukiyar su wato ku bai wa marayu dukiyar su wato amma dukiyar ai ta gado ce ko amma za a bai wa marayu kuma abin nan kaga kenan dukiyar al'amwal lati ishaquha min abaihim aw min warithihim wato abin da yake nufi kenan ko kuma innaka yanta zarhum yudillu ibadaka wa la yalidu in ka kyale su za su batar da bayanka ba za su haifi kowa ba sai sai fajiri wanda yake kafiri wato nan ma kaga wato to wanda za a haife shi ne laifinsa a itibar ma sai ya kunu ne shi ake kira almajazul mursal almajazul almursal akwai ire-iren su da dama misalin majazi yana da yawan gaske amma bari ba ku ɗaya wanda malamai suka yi magana wanda kuma da yawan malamai suna kansa akwai wani majazi wanda malaman balaga suka ɗauke shi a haka ne a irin waɗannan da saboda za ka sami haka kamar yadda Allah yake gaya annabi sallallahu alaihi wasallam ta وجعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة hijaban duk malaman balaga in karwa ce hijaban satiran wato mun sanya tsakanin kai da waɗanda ba su imani da ranar lahira ba wani hijabi satiran mai kanjawa wanda ya kare tsakanin kai da su amma a kalmar kuma hijaban masuran hijaban an kange shi yadda fasara ta take kenan kun gane hijaban masuran wani hijabi wanda aka kange to anan malaman majazi na balaga sun ce hijabun satira kamar yadda ke la asuma al-yawma min amri la illa man ay la ma'suma al-yawma ne wannan abu malaman majazi to amma in ka zo bangaren wasu malamai wanda ba su yarda da majazi ba kamar Muhammad al-Amin Shinkiki wa ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban sai ke an sa hijaban masturan a aje batun majazi gefe daya masturan ya fi dacewa kada a ce sakiran a'a masturan hijabin da ya kanje annabin shi ma ba a ganshi ba kuma ya bada misali bari ni ma ba ku misali lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ko ya kaura daga makka zuwa madina da shi da abubakar in wannan kissa ta inganta lokacin da kafiran makka suka dauki magisawa aka ji da su suka hango kafiran suna zuwa ina suka shiga da suka shiga wannan kogon bayan sun shiga kogon sai aka kawo tautauye saka kurciya ta yi kai su suna ganin su an ce kowane ɗaya su inda zai duba takalminsa zai ga annabi zai ga abubakar to a sun ga abin da ya kange su suka gaza ganin to ashe hijabin mastur ne ina fatan kun gane ko to wannan shine ma'anar majazi malam mai tambaya ina fatan ka gane wannan a takaicen takaita nake gaya maka akan maganar majazi Allah ya mana dace kuma dalibai ku gane ma'anar majazi ku gane irin abin da malamai suke yin magana a kansa to shikenan bari mu ci gaba dama yau mun ce sura da zamu fara akanta ita ce suratul asr surar zamani ina fata an gane ko surar ni surar zamani ko surar da take magana akan zawali bayan sallar asr kun gane ko bari mu ji Allah rahmani Allah yake cewa wannan sura Mm. نعم نعم
Bismillahirrahmanirrahim.
بسم الله الرحمن الرحيم ده سنة الله من رحمة من جنقي Allah ya ce wala asr ina rantsewa da zamani wannan magana ita ta fi shahara gurin malamai duk da da yawa suna cewa Allah yana rantsewa da sallar asr ne Allah ya ce wala asr innal insana lafi khusr lalle dan adam duk inda yake lafi khusr yana cikin hasara yana cikin hasara da rashin dacewa qasama Allah ta'ala bil asr wal asr ila menene zamani wasu malamai suka ce al maradu bihi akhirun nahari karshen wuni ولأن آخر النهار أفضل دومن قرشان وري أفضله شيء في درجة وصلاة الأثر تسمى صلاة الوسطى صلى الأثر سوى رجل من ترى درجتها ليد ملائكو شيء هو واتو أجي كلمة صلاة الوسطى أكون غاني وأنكم وكحديث دم كرن تاجع يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر وأن صلى أنا كلمة صلاة صلاة مشهودة صلى دم ملائكو سهلاستها sallar da mala'iku kuma suke koma ga ubangiji saboda haka wannan zamanin ko wannan lokaci na sallar lasar shine Allah ya kira tsewa da shi karamin lokaci ne masu yin wasa ko sako-sako da sallar lasar ku yi kokarin kiyayewa masu yin ta ba akan lokacin ta ba ko lokacin ta ba yau ku yi kokarin kiyayewa ai alfuzula ita ce sallah mamihiciya kama sammahan nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi ya ambace ta da salatul wusta yace qatalallahu almushrikina shaghaluna an salatul wusta Allah ya la'anci mushrikai sun shagaltar da mu daga wannan sallah wato mafificiya domin kullum a kalma ta wasa wato tana nuna fifiko ne kamar da Allah ya ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata haka nan ne muka sanya ku zama al'umma wasata mafificiya khairul umuri awsatuha مختير النبي صلى الله عليه وسلم غير أمرين إلا اختار أو تقه sai annabi ba ta ba manzo Allah zai ba sai ya zabi matsakaici mafificin ciki ko kuma afdalahu ko aysarahu duk zai iya dauka yana fata an gane wakila innal asra huwa zaman wasu da sai al asr shine zaman wa hadha huwa al asah in jama'a Muhammad ibn Usaymin ibn Salih al Usaymin yace a ce zamani shine ya fi dacewa amma za ku ji dalili lima ya tsawo fihi min ikhtilaf al-ahwal saboda abin da yake faruwa a cikin zamani na caccanzawa da musanyawa da sassabawa zamani wa taqallubatul umur wa madawalatul ayyam da yadda kwanaki suke jujjuyawa allati wa ghayr zalika bima huwa shahidun fil hadir da abin da ana iya ganin shi a fili wa mutahaddisun anhu fil ghaib wani zai yi magana baya nan kuma zamani ne fal asr huwa zamanu asir shi ne zamani allazi ya ishe wal khalqu wanda halittu gaba ɗaya suke rayuwa a cikin sa wa takhtalifu awqatuhu shiddatan wa raqa'a wato al'amuran zamani sukan saba tsanani ko kuma sauki harban wa silman yaƙi ko zaman lafiya sihatan wa maradan rashin lafiya ko rashin ko lafiyar wa amalan salihan wa amalan sayya ila ghairi zalika aiki na kware ko mummuna duka wannan a zamani suke faruwa ko ba kan bari saboda ka kasama Allahu bihi ala qawli saboda ka Allah ya rantsi da zamani bisa fadan su dace innal insana lafi khusr wal insanu huna am abinda ake nufi da insana nan gaba daya kowane dan adam ya shigo ciki da kai da ni da ke da ku da mu da fari da baki da dogo da gajere da na kudu da na arewa da na gabas da na yamma da akwai na sama da ƙasa ma sai a ce duk da su a ciki ina fatan kun gane ko in dai dan adam ya shigo cikin wannan innal insana duk dan adam Allah ya riga ya rantsa na cikin hasara babba ko yaro amma akwai waɗanda aka toge nan alifu wallam listigarat aljinsi istigarat aljins wato nau'in inda za ba qur'ani bane kace inna kullu insani lafi khusr ya daidai da wannan ayar inda ba qur'ani bane to amma alqur'ani wato malan yace Allah ya ƙarfafa wannan magana da rantsuwa ɗaiɗai ko da harafi na ƙarfafa guda uku. Na farko wato rantsuwar al'asir da ya yi, rantsuwa ce ƙarfafa magana ce. Na biyu ya ce inna, na uku lahi khusrin aka wala mul ƙasar ita ma. Da abu guda uku a ƙarfafa shi. Sai Allah ya ce Na'am. na'am ko duka gaba daya an tattaro dan adam na farko da na ƙarshe babba da yaro da mai mulki da wanda ake mulki mace da namiji da malami da almajiri na gabar da na yamma dogo da gajere an ce kowa yana cikin hasara to sai suwa kuma suwa ne da ba su ga hasarar nan ba Allah ce illa allazina amanu sai waɗanda suka yi imani fa innal imana laysa bitamanni imani ko ba aburi bane ba magana ba ce da yawa an kowa an kasa ayi muna da mun dai imani da Allah Allah ka cika mana da imani sai ya hada sallah uku kuma a lokaci guda ɗaya munafikin Allah ina batun imani ka hada sallah wato a lokaci ɗaya salloli guda uku bayan Allah ya ce inna salata kanat alal mu inna salata lalle ita sallah kanat alal mu'minina kitaban mawquta Allah ya wajabta ta akan mu'minai lokaci lokaci wannan lokutan guda biyar da kuka ana yin sallolin nan Allah bai kyale annabi shi zabi lokacin kai da kanka ba sai da aka aika masa mala'ika jibril yayi sallah da shi so bibi a kowace sallar farkon lokaci da daruri farkon lokaci da daruri wato zababban lokaci da wanda yake biye da shi saboda an nuna maka muhimmancin sallah sai sallah ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta da wannan muna jin hankalin manyan yan kasuwa wanda saboda ciniki yana siye yana siyarwa bai iya yin sallah sai wajen la'asar ya zo hada azhar da asar yayi wani ma sai ya dawo gida fa inna zalika in kana abdan fa huwa khala'a wal madun wa khuruj an al milla wannan fita ne daga addini inda gangan ne ina fata an gane kwabarna ce wajibi a ce haka nan manyan ma'aikata in ba wanda aikinsa ya kasari zalika ba akwai wanda aikinsa ya hukunta wannan mutane ne lokacin da ake zaman tashin hankali ko kuma ake da ko lokacin da ba amincewa shugabanni ba sai dan sanda sai da kai nake da suwa nake magana ne ga yamu kan suwa nake magana dan sanda ko a bacci ne yake ya wannan ina fata an gane ko in lokacin da aka zanzu kamar soja ko dan sanda ko jami'an tsaro wato aka mai da su gefe da aka ce ku zauna ko ko ana sallah ku tsaya a nan gurin kar ku sauka to wannan lokacin ba za su yi sallar ba kuma daidai ne ya halatta shari'a ina fatan ka gane ya halatta wato yan sanda musulmi da soja musulmi da jami'an tsaro musulmi sukan ji zafin irin wannan ana sallah so suna tsaye wani har ya zai bar aiki tunda ana sallah shi bai samu yi kar ka bari wannan tsayuwar da kake ita ma ibada ce ina fatan an gane ko to ana amma in ba irin wannan na larura ba wanda kullum saboda aikin abin nan ofis ko kuma saboda mutum ko saboda sai da kaya ka zauna lokacin sallah wuce wannan kuskure ne ina fatan a kiyaye an gane wannan ko saboda haka wato tara sallah a kiyinta a lokaci ba imani ba imani shine a yi sallar akan lokaci haka nan mutum ya ce wai in yayi imani da Allah ya yi imani da annabi ai sauran kuma duk ya magana ce ba sai a kyale mutum ba duk abin da yayi kuma tun da dai an samu imani wannan wannan imani ne na jabariya wato wasu kungiyoyi ne da ba na musulunci ba in an koma sai a koma kadariya daga nan sai a koma mu'tazilanci daga nan sai a bar addinin gabaki ɗaya ma ina fatan ku gane ko wa imani wani abu ne da sai an yi aiki wato al-imanu amalun bil qawli haka ne ko ko tasdiqun bil qawli wa amalin bil jawarih wato magana ce da furuci da baki sannan gabbai su yi aiki wannan shine imani shi kuma Allah ce ai wa nudu an tilkum al jannatu uristumuha bima kuntum za a kira su ranar tafi kiyama ce muku wannan aljanna uristumuha an gadar muku da ita bima kuntum ta'malun da abin da kuka aikata saboda haka sai kayi aiki ka yadda eh just you believe in almighty Allah you believe in prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam but you have to practice on what sharia says about you shine wannan abin da zai dole sai ka aikata abin da shari'a ta ce ka aikata sannan zaka zama cikakken mu'min sai ka yi practice amma ka ce ka yi imani a to wannan sai dai aikin gwamnatin Najeriya ne aikin gwamnatin Najeriya za a baka appointment sai ka zauna ka wuna a gida da safe ko goban kaje ko kafin kaje wani ma sun je ne ya sa ma hannu ka zo wannan aikin gwamnati Najeriya ma aikin Allah ba haka yake ba sai ka yi aiki ina fatan kun gane kuma yan Najeriya ma in dai wannan shine aikin to kuɗin da aka biya su na albashi haram kuka ce bai je aiki ba an rubuta mar kuɗi ya karbe kuma ya cinye kuɗin kuma yana zaune a gida wannan zalika haram لأنك أنفق أنفق عليك لتقوم بهذه الأعمال الطيبة an baka wannan kudin don kai waɗannan ayyukan na kyau ka ki zuwa ka ki zuwa kai aikin saboda haka wato imani wato sai an yi shi saboda haka Allah yake rantsa dan adam yana cikin hasara yana cikin hasara kwarai da gaske wato musamman a wannan zamanin da boko ya shawa mutane wato kai boko yawa mutane yawa da abin nan faith faith is belief just when you believe somebody you have to leave you to, to take your own risk tun da ka imani a kyale ka dan huta ma rest in this in this world ka huta a wannan gidan duniya din ba ka jin hutuwar da ake ne Muhammad suke da la rahata fi dunya li kulli mu'minin dan wato ba hutu a wannan gidan duniya duk mu'mini sai ya tsantsar da kansa sai ka yi abin alkayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut mai wayo mai hankali wanda ya kaskan da kansa ya abubuwa dan gobe mutuwa wannan shine mutumin kirki saboda haka nan da wannan kalma ta innal insana lafi khusr nake jan hankali na da kai ku ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah ni abin da Allah ce Allah ya ce ai sallah so biyar a kowane wuni in koyi yadda ake shiga bayan gida in na koyi yadda ake shiga bayan gida in koyi yadda ake fitowa daga bayan gida in koyi addu'o'in da ake in koyi alwala in na koyi alwalar in san yadda ake nafiloli na samun lada sannan kuma in yi waɗannan salloli na farillai akan lokutan sadaka da ake bayarwa ba fa wai kar ka dauka dan kana da kuɗi ka yi zakka sauran sadakoki kuma yau da kullun sai na ga dama wani lokacin ba sai ka ga dama ba da ka ga wanda kake jin tausayi sai ka baci ina fatan ka gane sai ka bai Allah ta wa atuhum mimma lillahi allazi ataku ku ba su daga dukiyar Allah da ya ba ku ko dukiyar ta kace inda ta kace wani ya ji ka dan karan karfi sai a tattara abin mutum ɗari a matsala maka a gindi tana tafiya wani ko rigarsa in ya fita abu da shi ka da kai rigar kawai iskar rigar ya fur sai ka faɗi amma an tara maka kuɗi dan dan a gindi shi ko sai ya zo alhaji yau garin yayi zafi ko za mu dan samu na karyawa sannan sannan abun nan kaga shi abun ba wayo bane wato na Allah ne aka tattara maka a ga zaka yi abun da Allah ya ce saboda haka duka waɗannan bangarori ne na imani sai sa Allah ce innal insana duk dan adam yana cikin asara ko ne ba sa cikin asara Allah ya ce illal ladina amanu wa amilus salihati sai waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na ƙwarai imani kamar yadda ya gabata bai yiwa da hulki ko magana a'a al'iman laysa bitamani walakin ma ma ma wa qara fil qalbi wa saddaqatu al amal abin da ya tabbata a zuci ayyuka sa gaskata shi wannan shine imani zuciyarka ta yadda sannan kuma ka aikata ka sanya shi a practice malamai suka ce ai illa alladhina ta'allamu al-ulum ash-shar'iyya wa amilu bi muqtadaha sai waɗanda suka yi suka yi ilimi ilimi na shari'a suka yi aiki da abin da shari'a ta kunsa kenan sai waɗanda ya zama kuma su suna sauraron abin da Allah da manzon suka faɗa kuma suna yin aiki da waɗannan abin da Allah da manzon suka faɗa su ne za su yi imani wa tawasaw bil haqqi suka yi wasiti da gaskiya wasiti da gaskiya shine wasiti da alqur'ani wasiti da sunnar manzon Allah ba wasiti da ilimin gaibu ba ilimin gaibu a kyale shi gefe ɗaya na masu gaibu ne ina fata an gane ko a imani da gaskiya shine imani da wato wasiki da alqur'ani wasiki da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce wa tawasaw bis sabri da yin wasiki da hakuri ko yin wasiki da hakuri ba wanda zai addini sai ya hakuri sai sa malamai suka ce hakuri kashi uku ne as-sabr ala ta'atillah as-sabr ala aqdarillahi al-mu'lama as-sabr 'anil ma'siyah wato yin hakuri wajen biyayya ga Allah yin haƙuri wajen abin da Allah ya ɗora maka marasa daɗi da kuma yin haƙuri barin saɓon Allah wannan shine ɓangarorin haƙuri guda uku shi yasa Allah ce wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr istasan Allah subhanahu wa ta'ala haula al muttafiqina jihadin siwat al arba Allah ya keɓe waɗannan ɓangarori guda uku waɗanda suka siffantu da waɗannan sifofi ko guda hudu farko imani da Allah imanin da babu wani abin da ya gurɓata da shi kamar lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam mala'ika jibril ya tambaye shi yace ba na labarin imani mana yace an tu'mina billahi wa mala'ikati wa kutubi wa rusuli shi imani shine kai imani da Allah da mala'ikun Allah da littattafan Allah da manzannin Allah wal yawmil akhir kai imani da ranar ƙarshe wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharri kai imani da qadara alherin ta ko sharrin ta malamai sun yi dogon bayani akan wannan hadisin a dunkulen dunkulewa dai wannan shine imani akwai mai imani zalla bangarori ne guda uku mu'minun khalisul iman mu'mini mai cikakken imani wanda ko kwanto bai shiga ciki sannan akwai daya Allah ya saba mu ba kafirun jahilun munkir akwai kafiri mai mutum abin da Allah ya ce wani kuma yana shakku sannan mutaraddidu na ukun su mai shakku munafiki kenan wanda zuciyarsa ba ta yarda da abin da Allah ce ba saboda haka kazalika nu'minu bil kitabi allazi anzala Allahu ala rusul za mu imani da littattafan da Allah ya saukar wa manzanni gaba daya dan ba ma raba tsakanin wani daga cikin annabawan Allah da manzanni kamar yadda Allah ce minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqasus alayka Allah ya ce minhum man qasasna alayka daga cikin annaba da manzanni akwai waɗanda muka baka labarin akwai wanda babu mu gaya maka labarin su ba wannan ba za ka san su ba sai ranar tashin kiyama wannan al'amari ne mai girman gaske imani mutum ya imani da ranar lahira babban abu ne saboda ta Allah ce illal ladina amanu yashmalu al-iman bil usul sitta ya hada imani da abubuwan nan guda biyar laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib walakin al-birra je ka haka yake ana ta karatu ta yayi na'am wa atal mala ala hubbi wal masakina eh ni kuma ya kuma ƙara wasabirina ulaika Allah ya ce laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib ba imani bane ka juya gabas ko ka juya yamma ka juya kudu ko ka juya arewa da sallah walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir sai da abin da yake addini shine wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe wal malaikati wal kitab wan nabiyyin yayi imani da malaikun Allah wal kitab yayi imani da littattafan da ayyul kutub wan nabiyyin da annabawan Allah wa atal mala ala hubbi ya ba da zuciya alhalin yana so fi sabilillah ya ba wa mai karamin karfi ko bukaci wa atal mala ala hubbi zawul qurba واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب da marayu da marasa shi miskinai da ɗan tafarki wa fi riqab yawma yabaki bayi masu neman fansar da kawunan sannan ya bai wa masu zuwa masu abamu fi sabilillah shine da kuma wato an riqab bayi masu neman fansar da kawunan wato su daina bautar zama yaya kaman kowa sai ya ce mina ne wa qama salata wa ata zakaya sai da sallah ya bar zakat dukiya da Allah ya bashi sai kuma Allah wal mufuna bi ahdihim da masu cika alƙawarin su idza ahadu ya da suka alƙawarin da Allah wasabirina da masu yin haƙuri fil ba'sa'i wato lokacin tsanani haka ne ko wabban ra'i ko kuma lokacin cutarwa abin ba sa'i wato lokacin talauci ko rashin lafiya wa abin nan ko abin nan lafiya abin nan ne zil ba sa'i wato lokacin tsanani ina fata ko ciwo babban ra'i ko kuma rashin lafiya da cutarwa wa hin albasu da lokacin yaki ina fata an gane ko sai Allah ta taro su gaba da yace ulaika allazina ulaika allazina sadaqu wadannan sune suka yi gaskiya cikin imanin in ji Allah waɗannan su ne masu tsoron Allah in ji Allah shahid da muke nema a gurin laysa albirra an tawallu wajhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin albirra man amana billahi daya wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyi sai a san da ce inna kullu shay'in khalaqnahu wa takuna muhalli da kadar wannan sunan rukunan imani ina fata an gane ko to waɗannan su ne masu imani da gaskiya kuma imanin bai karɓuwa a gurin Allah sai an yi ayya an yi al-ikhlas lillahi azza wa jalla sai an yi don Allah sannan kuma sai an yi mutaba'a ga manzon Allah sai an hutawu da kafa abinda manzon Allah yake ba tare da wani ganin wani gyara ba ko da ba haka ya kamata ba wanda duk yake ganin da ba haka ya kamata ba cikin abinda manzon Allah yake to da sauran gyara imanin imanin bai shiga ba ya sunanka ne kai sunan sarkin dare ko sarkin bacci zan ma zan ma suna na a sunan sarkin dare dai ko sarkin janjadi sarkin janjadi yana fata an gane ko saboda haka ayi imani da Allah shine Allah ya ce wato innal ladina amanu wa amilus salati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr ay addul fara'id al muhtaraba alayhi suka ba da farillar da Allah ya wajabta a kansu wa hum ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka samu wannan siffar babba ba kaman sabon manzo Allah ko akwai biya da ka kai da tsare sallah ka kai Abubakar biya da ka kai da tsare sallah ka kai Umar ka kai Usman ka kai Ali ka kai Sa'ad ka kai Sa'id ka kai Abdurrahman bin Auf in kai mako ne ba kai shi ba ina fata an gane ku ulaika allazina sadaqu wadannan sune suka yi gaskiya wa sune sabon manzo Allah qala ubay ibn ka'ab qara'tu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Ubay ibn Ka'ab babban makarancin Al-Qur'ani yace na karanta wa manzon Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata gare wa asiri da na karanta wa sun bakuri dan ce ma tafsiru ha ya nabi Allah ne ne fasarata ya manzon Allah qala hika wal asr qasama Allah ko qasam min Allah aqsama rabbukum bi akhir an-nahar dan tsuwa ce Allah yayi wato da da karshen wuni irin bayanin da muka yi na farko wanda ita ce magana da malamai suka ce ita ce mai karancin rinjaye innal innal insan alladhi khusna abu jahl abin da ake nufi insana nan abu jahl da wanda ya aiki irin na abu jahl in yadda da gaskiya da in ya aiki da gaskiya illa alladhina amanu sai waɗanda suka imani abu bakar da waɗanda suka aiki irin na bakar wa amilu salihat suka yi ayyuka da kwarai umar wa tawassaw bil haqqi suka yi wasiki da gaskiya usman wa tawassaw bis sabri suka yi hakuri da gaskiya ali radiyallahu anhu ajma'in Allah da su gabaci daya ina fata an gane duk da malaman hadisi ba su yarda da ƙarfin hadisin ba amma ya kaga abin ma'ana tana da kyau ina fata an gane ko radiyallahu anhu ajma'in wa hadha khatab wato malai ce wannan damuwa ce ibn abbas ala al-minbari mawqufan alai wa ma'ana tawasaw ay tahabbu wadanda suka yi soyayya da juna domin Allah ka so ni in so ka dan Allah wannan soyayya da kake gani ba karamar abaci a musulunci wani yana renawa bari in je ta kullawa na sharri in ce wani baya so na ko ni ba na son wani a halin wato kuma gashi a guri daya ko tafiya iri daya wallahi a gyara sai an gyara in nace la ilaha illallah muhammadu rasulullah kai ma kace la ilaha illallah muhammadu rasulullah da ni da kai mun zama mu mun zama abu guda sai dai wani abu ya raba ni in yi aikin da zai rusa ta dan ka san la ilaha illallah rusa ta ce da ka kawo wani abu kace ya fa alqur'ani ka rushe ta da ka ce kana son wani fiye da annabi ka rushe ka da ka ce kana da abin da ya fi alkur'ani ka rushe ka daga ka ce maganganun wani malami sun fi maganganun annabi ka rushe ka daga magana ta zama ta gaskiya ka koma gefe ɗaya kana masa tawili to ka rushe la ilaha illallah Allah ya tsare mu ina fata an gane ko su ne suka so juna ai ausa ba'dhum ba'dan wa hasa ba'dhum ba'da sashi da sashi sun kaunaci juna sun yi kwadaitar da juna wajen aiki na alheri bil haqqi da kalmar tauhidi وروى الضحاك عن ابن عباس قال قتادة بالحق أي القرآن سكي إيماني لدرسي جنة القرآن وقال السبي الحق هنا هو الله عز وجل معنى السبي شيء الحق إن الله أشي نجانا قل وتواصل بالصبر سكي سوى في كده قلي على على طاعة الله عز وجل كما يدمك يبغانا والصبر على أما أسيا وقد تقدم والله تعالى أعلم وتوانا سورة بابا سورة wato abubuwan da ta kunsa na darussa masu yawan gaske kalmar nan da Allah ce innal insana lahi khusrin din babbar magana ce babu wanda ya hasara wato fiye da wanda ya hada Allah da wani in kana iya tuna a cikin suratul hajj wato alara makalin ina ganin kamar ayata ya sarkajiya ko bari in ji ko zan iya kawo ta yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'uhu zalika huwa ad-dalal al-ba'id yad'u laman barruhu أقرب من نفعه لا kawai ka da rama ka dauko na jin zafi to na'am zalika ai ai dan gari Allah ce wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf daga cikin mutane akwai wanda yake bauta wa Allah wato a fakaice bai shigowa a gefe gefe yake in ya ga abin ya ma daidai to gaskiya ce in abin bai ma daidai ba to ba gaskiya ba ce kuskure ne man ya abu Allah ala harfa yana sabu ko khairu sai kuma annabi idan wani alheri ya same shi sai ya nutsu da shi wa in asabatu fitratun yanqalaba ala wajhihi idan wata fitina ta same shi kuma ya ga abin da baya so cikin musulunci sai ya juya Allah ce khasira dunya wal akhirah wannan ya hasara duniya da lahira sai ce zalika huwa al-khusran mubin wannan ita ce hasara mai girman gaske Allah ya tsare saboda haka wannan sura kun ji abin da take da shi da kuma abin da ta karantar da mu shi wato suratul asr to yanzu wata sura za mu ci gaba wata sura ce wannan alaran ma ko kana iya tunawa na'am na'am na'am Mhm. Mm. Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jinkai Allah ya ce Suratul Humaza Makkiya aw Madaniya ta sauka a Makka ko a Madina sai ta so ayatan ayoyi tara ne tubayyana halal khasir sahib al akhlaq al zamima tana bayyana halin mai hasara ma'abutin ɗabi'a mara kyawu wa ma'alihi da makomarsa wa zalika munasabatu wannan shine munasabar ma surar da wadda ta wuce kafin ita wa huwa mawdu'uha ar-ra'isi shine abinda surar take karantarwa Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim wailun kalimatu azabi kalmar azaba ta tabbata au du'a'un bil halaka ko kuma addu'a ce ta halakarwa halaka ta tabbata aw wadi fi jahannama ɗayan uku ko kuma wani kwazazzabo ne a cikin wutar jahannama mubtada shi wailun din mubtada ne sawwada al-ibtida'u bihi ma kaunihi nakira wato yayi daidai a fara da shi duk da cewa babu alif da lam cikin sa kaunuhu du'a'un alaihim bil halaka saboda an yi musu addu'a ne da halaka halaka ta tabbata da su wane ne wannan li kullu humazatin da dukkan wani mai yafi ay kafirul hamzi mai yafi wallan da zumɗe da baki ay algiba masu da mutane man yaga tabun nabiyya wal mu'minin wadanda suke cin naman annabi suna zargin annabi da mu'minai malamai a ƙarƙashin wannan ayar suka ce in ka ga mutum yana zargin masu kira zuwa ga addini na gaskiya to ya shiga karkashin wannan ayar wailul li kulli ko maza kullu maza wanda zai koma ci ai suwanaka ai mun san suna kan gaskiya amma dai in ba dan kaza ba ai da kaza ba to da ka ya ce amma dai to in kana da wato wani guri tashi wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa a'rid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairi innakum idan mithluhum إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الله ce إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا in ka ga waɗanda suke kutsa cikin ayoyinmu suna danna maganganu ko suna kawo maganganu na ɓatanci ga addini to Allah ce fa rizanu kau da kai gare su hatta ya khudu fi hadithin ghairi sai sun kutsa wata magana daban ba wannan ba in ko ka zauna innakum idan mislu kai ma ta yi daidai da su laifin da aka ba su za a ba ta saboda kana jin ya fara ce amma dai to tashi ina fatan ka gane ko saboda haka mai kila zuwa ga addini kila addu'a ake masa Allah shi da shi ya dora shi akan daidai in kuskure yake sai Allah ka shiri suwa ne ba daidai suke ba ina fatan ka gane amma da ka fara kaza to shikenan ka fi ka bada guri malam yace kalma ce da aka yi musu addu'a ta da halaka masu yafuce da zumbe a kowane zamani a kowane lokaci kuma a kowane gari har ma daga cikin wasu sufofin su gasin da Allah ya ce allazi jama'a malan wa addada wa shine wannan da ya tara dukiya bi takhfifi wa qura bi tashadidi kamar yadda malan ihtimal shafi yake cewa wa jama'a bi tashadidi shafihi kammala wa muqtadatun fahamis ma'an anfatan wato wato jama'a bi tashadidi shafihi kammala wato shafihi kammala hamza da kisai da ibnu amir su suke ta jama'a malan kamar da Allah ce wato anan yace allazi jama'a malan su ko shi allazi jama'a malan mar farko bainahuma jama'a jama'a na ya tara jama'a ya tattara bambancin kenan ina fatan ka gani in ka ce wato jama'a ya tattara yana kai amma an kace jama'a kuma ya tara in kace ajma'a ya tara yajmi'u yana tararwa إذا إذا دعا الإنسان الجمع من الناس أن يجتمعوا في مكان الناس أو أجبرهم على الاجتماع ko ya tilasta su haɗu sai a ce ajma'ahum ala makanin wahid ya tara su a guri ɗaya fastama'u sai suka haɗu ina fata an gane yawa sai kana iya cewa kuma ijtama'a ya haɗu ko sun haɗu ina fata an gane ko jama'a malan wa'addada wato waɗanda ya tara dukiya ko yake tattara dukiya yana ta kidaddaya yana kidaya ta ay asahu wa ja'alahu uddatan liha liha dahr ya tara dukiyar ya aje ta saboda abubuwan da ka iya zuwa na zamani sai Allah ya ce ya sabu annama lahu akhrada zato yake wannan dukiyar tasa wato za ta dawo mai aje alahu khalidan la yamut sai ya ce akhrada ta dawo mai dashi man jaa bi sigatil madi alladhi jama'a malan wa adadahu ya sabu annama lahu a ay yukhliduhu yahsabu annama lahu yukhliduhu yana tsammanin dukiyar ta za ta dawamar da shi alhalin ba za ta dawamar da shi ba kun gane ma'anar abin wato nan gaba kenan ba a baya ba a baya ya riga ya wuce in an ce a kalli da wuta dawamar da shi ai ba haka nan bane ai yahunnu anna ma lahu yukhliduhu fi dunya wa la yamut yana tsammanin dukiyar na tasa za ta dawamar da shi a nan gidan duniya ba zai mutu ba shi kuma sai Allah ya ce ya al'amarin yake malan na'am wani aiki sai Allah alƙur'ani ce na manyan duniya wato aka ce kalla ya mutu an faɗa kalmar ya mutu ina take kalla ya mutu har ma an gama komai bayan an gama komai kuma an masa hisabi da aka gama hisabi ina za la yunbazanna fil hutsama in ba qur'ani ba ake wannan a faɗa kalmar ba a faɗi abu ba faɗe shi ba kuma a nuna maka shi a zuci ka gane mai saurare da gane kai ma ka gane aka ce kalla zaton sa wai dukiya za ta dawo marji a'a ba za ta dawo mutuwar zai bayan ya mutu a masa hisabi rowar da kafircin da ya alistafa sannan kuma a kai shi wutar jahannama a jefa a cikin hutsama idan Allah ina fatan ku gane ko la yun bazan na fil hutsama Allah ce za a jefa cikin wannan wuta mai tsananin kuna fil hutsama allati alqiya biha wa za a jefa ya ciki wata irin wuta ce wannan hutsama din nan wa ma adraka mal hutama me ya sanar da kai abinda ake kira ita wannan wuta mai wannan suna hutama mai ruburkushewa mai zakalkalewa mai lallan kwamewa mai haɗi diyewa ina fatan ta gane ko wa da ya maka menene ake kiranta sai Allah ta ya tabbata Allah ya ce narun lahil muqada wata wuta ce ta Allah mai tsananin horuwa ai almusira mai kunnuwa da kanta tana balbalin bala'i da kanta wato shi take idan ta fita yi balbali ta kuma ƙara balbali sai ta kuma ƙara yin wani balbalin ta sace ruri wato kamar yadda Allah ya ce tad'u man adbara tana kiran wanda ya tara dukiya ya jiya bayan yin imani bayan wannan yayi ne ya jama'a ya tara dukiya fa hawa yana kidaya ta za ta kira su ranar tashi kiyama dole in ta kira baka zo ta yi tsalle ka tarko ka kawai sai ka koma su kada o man adbara wa salla wa jama'a fa hawa ta Allah ta innal insana khuliqa halwa Allah ya ce innal insana lalle shi da adam khuliqa halwa an halice shi mai tsananin wato dan karan kyashi ne yana son abin duniya ya tara kada kowa ya samu kamar shi wannan al'ada ce irin ta dan adam Allah tsare mu wato al'ada amma mara kyawu ko Allah tawaka wato Allah ya ce ita wannan wuta sifar ta yanzu a wata aya can wato inda Allah ya ce sifanta mana ita yace idza ra'atu min makanin ba'idin sami'u ya zara ato min makanin ba'idi idan ta gansu daga wani guri mai nisa sami'u da ha tagayyuzan za su ji tana irin wani ruri wa bahiran da kuka da tsowa takadu tamayyazu kusa take ta ce saboda tsananin bushi in an jefa mata bal bal ta hadiya ya abin yake na'am Allah ya ce kullama walqiya biya faujin salam duk lokacin da aka jefa masa wasu jama'a masu yawa salamu khazansa masu gadin ta da kiwon ta da sarkar da suka rike kasan tana cikin zasari dubu 70 mara dubu 70 suke rike ta tana janta tana ruri tana tsalle tana fusgewa sai waɗannan masu gadin an jefa masa mutane an jefa ta yi gungi ta yi ruri ta yi tsalle a ce ba ki ƙoshi ba ne sai ta ce halin a ce halin talati ba ki ƙoshi ba kin ƙoshi kuwa halin sai ta ce yaya ga Allah mai aiki da Allah jama'a wallahi akwai tashin akwai tashin hankali a gabana da ku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un يوم نقول لجهنم أو يوم يقول لجهنم علمت لا أتشين كنتك كنتك أنا تميت هي تساك رومي تساك أدوى تتعلم مزيد أقول أجل أدوى تكاد تايفي تميز من الغيب وتساك إن أنجب سنة فشي أقارو ba za ta ƙoshi ba sai ubangiji ya ɗora diddigensa na rahama a kanta ana yana ɗora diddigensa a kai ta ce ƙatil ƙatil ƙatil ya isa ya isa daga wannan kuma ba ƙari ina fata an gane ku saboda ta rana ce ta tashin hankali shi ne Allah ke gaya mana ina ita wannan wutar inna ha alaihim Tsalle haka sufata kenan Allah ce ta tsalle wannan da take leƙawa alal afida cikin zuciya duk inda ta kama zuciyar ta konewa take in ta yatsa ta fara zuciyar ta tana kona abin da yatsa take ji shi zuciyar take ji in ta kafa ta fara daga kafar har zuci in ta ta ba daga kan hazuci in ta kofar gashi daga kofar gashin hazuci allati tattaliu ala al-afida ay tushrifu ala al-qulubi fatakhriquha tatakkita ta wa alamuha ashaddu min alam ghayriha bi lutfiha ana nan zafin ta yafi tsaranin wutar da ba ita ba saboda saboda laushin ta inja Allah sai Allah ya ce innaha Allah ya ce innaha alaihim ita wannan wutar a gare su musaratun wato an daddaure ta wato abin nan din nan ay bil hamd ko muqsada kamar yadda shi malam shari'a yace wa musaratun bil hamd faham ma'an an fatan ko wa subatun abdamman fi umudin wa'aw wato anan su ma mana faham ma'an an fatan wato inda malam shafi an malam hafsu fatan da malam hamza su abin da muqsada hafsu amma shi ma na kai narin musada bai ce mu ba bai sa hamza ba kwasa sai ce musada malamai biyu ne suke karanta musada hafsu ɗalibin malam asu sai kuma hamza da karantarsa malamin abul haris da malamin khalaf da khallal su ne suke karanta musada kawai amma sauran malamai suna karanta musada babu alif da lam wato ko kuma babu hamza ina fata an gane ko da kuma a ina wutar take an kyale ta tana sake ne ko yaya alarama Allah ta hiya madin tana jikin irin wani gishiki mumaddada an mun miƙa ta daure ta alfa'u bi ma'ana alba fi amadin ay bi amadin mumaddada ay musadatin bi amadin mumaddada an daure ta da wani gishiki abin daure ya qala ibn abbas ko ibn mas'ud abdullah dan mas'ud haka ya faɗa wa hiya qira'atuhu bi amadin mumaddada kira'a ce shazza amma kusa a gurin malaman tafsiri in an ka samu ruwaya ingantacciya daga sahabi kamar Abdullahi dan Mas'ud babban sahabi to ana mata matsayin fasara ce ta alqur'ani maimakon fi amadin mumaddada shi abin sa bi amadin tana daure da waɗannan gishishikai waɗanda aka mimmi kasa cikin wutar jahannama wato an daure su wato abin nan kira'ar Abdullahi dan Mas'ud kenan saboda shi Abdullahi dan Mas'ud babban sahabi ne bayan kasancewarsa an masa bishara da aljanna dan aljanna ne kuma annabi ya masa wani kirari yace man arada an yaqra alqur'ana gabban raqaban kama unzila falyaqrahu ala ibn ummi abd wato wanda yake so ya karanta alqur'ani danye shakaf jarau kamar yadda Allah ya saukar da shi ya karanta daga Abdullah dan Mas'ud wa fi hadith Abi Hurairah an annabi sallallahu alaihi wasallam thumma inna Allah yab'athu ilaihim mala'ikatan yaqbatu min nar sa'annan bayan an sa su a cikin wutar an daure su a cikin waɗannan ginshikai sai Allah ya aiko manyan manyan mala'iku su zo musu da irin wani rufi na wuta wa masami da wasu kusoshi kuma na wuta wa umudin min nar da wasu ginshikan na wuta fa tuddiqa alaihim bi tilka al-asbab a sake rufe su akan irin wannan rufin kuma karan wannan kai wa tashaddu alaihim bi tilka al-masami sai waɗannan kusoshin kuma a daure su akai wa tumaddu bi tilka al-amr a hada su da waɗannan ginshikai fala yabqa biya khalalun yadkhulu bihi rawh ba inda wata rahama ko iska ko rahamar ubangiji za ta yi ga wala yakhruju minhu gamm ko bakin ciki baya fita wa yansahum ar-rahman ala arshi Allah yana kan al'ashinsa ko yana sama da al'ashinsa ya manta da ku wa ya tashagalu ahlul jannati bi na'imi yan aljanna su shagalta kowa ya shagalta da ni'imar da yake ba san da su ba wala yastaghithuna ba'daha abadan ba sa neman taimako har abada wa yanqati'ul kalam magana ta yanke sai bala'i kawai fa yakununa kalamuhum zahiran sai kawai tsururi shine kawai ranar tafi jama shine zahiran wa shahiqan wannan irin kukan jaki shine Allah yake innaha alaihim mu'sadati amadun mumaddada qala qatada mu'azzabuna biha ikhtarahu tabari sarkin masu tafsiri ibn jarir tabari yace wannan fasara ta yi kyau wa qala ibn abbas innal amad al mumaddad aghalalun fi anaqi wannan abin da aka faɗa na ginshiƙan nan wato wani kukumi ne za a sanya a wuyansu wakila al maradu quyudun fi arjulihi dauri ne a kafafunsu قال أبو صالح والقشيري والعظم على أن الأمد أوتاد الأطباق التي تطبق على أهل النار wato matsaurin ginshiƙan wuta da ƙusoshin da ake haɗa a matsale su da za a sa a cikin wuta su ne umar ɗin nan wa shad tilkal atbaq bil autadi a haɗa waɗannan rihi da rihi a haɗa su da waɗannan wato ginshiƙa daure hatta yarja alaihim gamman wa gammuha wa harruha zafin ranar in yayi sama ya dawo wala yadkhulu alaihim rahum iska ba ta shiga وقيل أبواب النار مطبقة عليهم وهم في أمد سنة cikin sasari ko suna cikin wannan gishikai ai zalala ko kuma suna cikin kokomai da sauran maganganun da malamai suka yi masu yawa akan waɗannan matsala Allah ce fi amadin mumaddada amma wani malamin yana ta fi umudin mumaddada umud jam'u amud in an ce amud gishiki umud gishikai ina fata kamar yadda shi ma nan shafihi shafihi himtala wato وصوبة وصوبة الضمين في عمد وعو لإيلام بالياء غير شاميهم فلا واتو بندا واتو حمد الكسائي su suna cewa fi umudin su hamza da kitai ke suna cewa tala ina fata gani da kuma li ilahi quraish suna cire su yawo a nan gurin Allah ya fi amadin ko fi umudin mumaddada shi irin wani gishiki wanda an mika shi an hada shi da wannan arabi sai azabar Allah wannan kan wannan Allah tsare ubangiji ka sanya aljanna ce makomar mu Allah ka sa waɗannan darussa da muke ji da wanda muke karanta zama mana dalilin tsira zuwa gidan aljanna ina ganin sura ta tsare lokaci kuma ya riga ya taho ina ganin ya kamata mu dasa aya me fatan ubangiji ya nuna mana wani lokaci da za mu ci gaba dan wannan tafsiri amma wani abu da ya mun daɗi a gurin tafsirin mu in an ce a zauna kada a yi motsi don waɗannan abubuwan da ake faɗa su ma karatu ne sai ga mutane kowa ya zauna tsat na ciki da na waje wannan abu ne mai kyau kwarai da gaske alama ce Allah zai saukar da albarka cikin wannan gari dan in kaga mutane suna bin abin da Allah ya ce ko suna bin umarnin shugabanci ko suna bin umarnin tsari na karatu to alama ce ta Allah zai sanya musu biyayya a cikin gidansu biyayya a kado su wannan su biyayya a cikin yayansu biyayya a cikin yaran gidansu dan kamata dino amma ana yi wani shekara mu aikin da an gama bari ne to kai ma haka zaka samu a gidanka Allah tsari yana Thank you. ba haka ba haka za ka faɗa ba ka san su mata suna son in sun yawa faɗa tsakani da Allah wannan shine gaskiya wa bari ba zan faɗa da baki na su ji dan kada in shiga gida a mun fiti yawa kai kai ma kai ma kai ma ta ka ta kawo wato uwar gida ta kawo turmi biyu da naira dubu biyu ta cewa marayu kaya mabi da uwar gida ta kawo turmi daya ta kawo naira dubu biyu ta ce awa marayu kayan sallah da ado ta uku ta ce ta ba da turmin atamfa hudu tana da 'ya'ya guda biyar da ita kanta kowa ya ba da naira dubu ɗaya dubu shida amarya ta ba da material kowa sana ciki amarya ta ba da material wato kamar yadi yawa filmi guda da naira dubu guda sannan akwai fa'iza ita kuma ya ce a wajena matar abdullahi commander ita kuma ta ba da salma a salfa mujahid ya ba da yadi guda biyar matarsa ta ba da turmi ɗaya hamza shi kuma da shi da matarsa da yake su almajirai ne su ma sun ba da turmi ɗaya sauran suna zuwa abdulbas ya kawo me ya kawo ya kawo salma a salfa to abdulbas ma ya kawo salma a salfa wannan ku tsaya ba abin mun yi wannan dama an ce daga na gaba to mun yi sai kuma wa eh yawa yawa ya ba da wani ba Madalla. Allah ya biya. Ƙwarai ka sai guda ɗari irin na naira ɗari ɗari ɗin ka kawo, wata hamsin. Akwai alaƙi ba shi a tsari, shi ma ya kawo a babu na sai da kuma naira ɗari shida da kuma وعليكم السلام ورحمة الله lokaci ya wuce to sai mu ansa su gaban Allah yana Sikrat ta dai na manara gashi na ana kewaya da shi an ce wasu sun zo suna nema na registration din da na donation duka akwai ko duka akwai ana kewaya da su kuma ta har waje mutanen bakin titin nan suna nema bayan wannan kuma akwai addu'o'i da muka saba yi muna yi wa bayan Allah wato addu'o'i ko akwai yaro dan gidan Alhaji Shehu Musalla ya dauki wannan karatun ana sa shi a a Highland da Dauda da shi da babansa da sauran yan uwansa Allah ya musu albarka Allah ya saka musu da alheri a kamar yadda na faɗa to abin nan Jigawa State sun dauki nauyin sa wannan karatu su ma a gidan rediyon jiha kuma na ji an ce ban tabbata ba ambassador ya ya kwanda yi ko ya dauka za a sa a rediyon bauchi ne ko rediyon tsoro ban sani ba shi ma na ji wannan kenan abin nan manara tv yau wuni suka yi suna yin magana wallahi yau kwana shida ko biyar suna kira a tura musu kafe abin har ya zama kamar ɓaci rai saboda haka ina jan hankalin masu rakodin ku yi kokarin ku gyara a tura musu sunna tv su sun farkon azumi suka ce a tura ba a tura ba kuma nan ma wani ya dauka dazun nan ake gaya mu ina jin ko abin nan zan zab da magariba din nan ake gaya mu akwai wanda ya biya ya aka ce in ya biya zai kawo abin nan din na sunna tv da za a dinga sawa da ka'ida ala kulli halin bari mu bar wannan gefen to an dai ya dai biya ina jin ko Muhammadu Gani ne yake ya biya wallahu ta'ala alam haka dai aka gaya mu amma shi zai biya ne na malam malam uba to Allah ya biya bukatar su da samu wuta ta dauke ne ko abin nan shikenan mai ya kare jiya mun tuka shi da mai ko sai